الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين muna ci gaba da karatu kan wannan gaba da ibn al-qayyim yake magana akan hakuri nau'in hakuri guda biyu hakuri akan aikata abubuwan da aka yi umarni da su da kuma hakuri akan barin abubuwan da Allah ya hana dukkanin su abubuwa ne manya-manya masu girman gaske waɗanda addinin bawa yake ginuwa akan su amma anan yana magana akan fifiko ne an gane yana magana akan fifiko tsakanin waɗannan guda biyun ne ya ce assalisa ashar fuska ta goma sha shida أن العبد إذا أتى بالمعمور به على وجهه ترك المنهي ولا بد باوا وتمومني مسلمي إذا دا زي زودا أبن دا أكي أمرني لشي على وجهه كما يديك ya zo da shi kamar yadda yake cif-cif shi ne alawace ya zo da shi cif-cif tarakal manhiya wala mutu dole ne ya bar wani abu da aka hana ne inda zai zo da abin da aka umarni da shi to wannan zuwa da abin da aka umarni da shi yadda yake to zai zanto ya bar wani abu ne da aka hana shi falmaksudu inda ma huwa fi'ilul ma'mur don haka abin da ake makasudi anan shine aikata umarnin in ya aikata abinda aka umarni da shi to ya bar abinda aka hana kamar misali ikhlasi misali sun yi ikhlasi shi an yi umarni da ka yi ikhlasi wato ka yi dan Allah ka tsantsanta addinin ka dan Allah yayin da ka yi ikhlasi to ka bar wani abu da aka hana shi da riya an gane aikata ikhlasi din ya haifar da barin wani abu da aka hana shi ne riya a ce bawa ka zama mai kame kanka bal yasta'fif ladin la yajinu nikah ka kame wanda bai da aure kame kansa yayi wannan umarnin ya kame kansa daga aikata laifi wannan kame kan zai haifar da me zai haifar da barin zina wanda abu ne da aka hana shi da an yi umarni da iffa domin ya yayin da aka umarce shi da yayi adalci ya ajilu huwa aqrabu littaqwa ku yi adalci da zarar ya adalci to ya bar wani abin aka hana shi ne shine ne shine zalunci haka duk sanda ka aikata wani al-ma'mur to wannan aikata ma'mur din zai haifar da barin wani abu da aka hana ne saboda shi aikata ma'mur din shine shine manufa ta farko wancan kuma zai biyo baya ne a sakamakon aikata abin da aka yi umarni da shi an fahimta saboda yake nuna maka cewa aikata abin da aka yi umarni shine gaba domin yana haifar da barin abin da aka hana ka an gane ko ومن فعله ومع فعله على وجهه يتعذر فعل المنهي matukar za ka yi abin da aka yi umarni da shi kamar yadda yake cif cif to zai wahala kuma a ce ka aikata abin da aka hana mutumin da duk zai aikata zai yi ikhlasi a cikin aikinsa to ba za a ci kuma yare ba ba za su haɗu ba an gane domin ziddani ne lashi da miya ce gashi ko mu ce mana qidan ne ko dai a samu kana da ikhlasi ko a sami ka kana riya ba a samu babu ko ɗaya ba ba ikhlasi ba riya فالمنهي عنه في الحقيقة هو تعريض المأمور للإضاءة أي كتأبن أكهنا على الحقيقة كوي بجرد أبن أكي أمرني دشيني كتوزرتا واتو كاتوزرتا أبن أكي أمرني دشيني شيني هاي فرد أي كتأبن أكهنا tozarta abin da aka yi umarni da shi shi ne ya haifar da abin da aka hana sauraka shi ne maganar bin umarni din shi ne a gaba yayin da ka tozarta shi tozarta shi din shi ne ya haifar da aika samuwar abin da aka hana fa innal abda idza fa'ala ma umira bihi min al-'adl wal 'iffati idan bawa zai yi abin da aka yi umarni da shi na yin adalci da kan da kame kai imtana suduru zulmi wal fawahish minhu to ba zai yi a ce ya yi zalunci ba ko ya aikata alfasha ya aikata lalata saboda ka da zarar ya yi abin da aka yi umarni da shi na adalci da Allah ce ku yi adalci to idan yana yin adalci to babu maganar kuma sabuwar zalunci tare da shi hakanan in ya kame kai ya kame kansa daga aikata alfasha to ya kaucewa aikata duk wani abin da aka hana aka hana shi فدخل ترك المنهي في المأمور ضمنا وتبعا saboda haka barin abin da aka yi hana ya shiga karkashin aikata abin da aka yi umarni da shi ko dai ta hanyar abin da aka yi umarni da shi ya kunshe shi ko kuma ya biyo bayansa ne ya haifar da shi dimnan ne ko taba'an ne walaysa kadhalika fi aksihi amma ba akasinsa ba akasinsa ba haka bane fa inna tarka al-mahzur la yatadammanu fi'l al-ma'mur domin aikata barin abin da aka hana ba da zai kunshi aikata abin da aka yi umarni da shi ba fa innahu qad yatrukuhuma ma'an domin zai iya barin su duka biyu kamar da ya misali a baya kamar ta kaddama bayanu kamar da ya misali a baya a fuska ta sha biyar din nan inda ya ce zai iya barin sujada ga gunki ko ya barin sujada ga Allah don haka zai iya barin su duka to amma ai akwai abubuwan da ake hana su barin su ya salzimu al'aksau kamar misali zalunci in mutum ya bar zalunci shine yayi adalci barin zalunci adalci ne barin riya ikhlasi ne riya ita ce take muƙabilin ikhlas ko kuwa ko sabuwa ko sabuwa ko banda riya akwai wani abu da yake muƙabilin ikhlas as-sum'a wal ujub kai dan aji ko kai dan ka birge an gane ita riya kai dan a gani a yabe ka sum'a kai dan aji labari ba wai ka zo don wani ya gani ba wataƙila ba ma wani wanda ya gani sanda kake abin amma ka ji kana labari shi ne suma riya kuma ka zo gaban masu masu wanda za su yaba maka ka zo kana yi gaban su in ka koma gefe kuma sai kai wani abin da ba haka ba ta ce riya an gane bambanci tsere da da shi kuma al'ujub shine abin da zai sa maka jiji da kai ka ga ganin kai kafuwa da kafuwa da kafuwa da saboda kayi kaza an gane bambancin su to dukkaninsu suna muƙabilin ikhlasi suna rushe ikhlasi haka dan mutum ya bar ba dole ne barin riya ya haifar masa da ikhlasi ba sai idan ya bar duk wasu abubuwan da suke iya rushe ikhlasi an fahimta amma kamar zalunci zalunci rashin yin zalunci shine tabbatar da da adalci adalci shine ka tsayar da komai a gurin a gurbinsa ka tsayar da komai a gurbinsa wanda ya cancanci abu ka bashi wanda bai cancanta ba ka bashi ko wanda ya cancanci sakamako ka yi masa wanda ya cancanci hukuma ka yi masa shi da adalci shi ne ake kira adalci kowane abu ka yi mu'amalance shi bisa cancanta shi ne adalci to idan ba ka yi haka ba to ka yi zalunci zalunci shi ne ka aje abu ba muhallinsa ba ba a gurbinsa ba ka ɗau haƙƙin wani ka ba mu wani ko ka hana mai haƙƙi haƙƙinsa ko da ba ka ba mu wani ba amma shi ka hana shi haƙƙinsa wannan sunan shi zalunci to adalci shine akasinsa to kaga idan mutum ya bar zalunci ya tabbatar da adalci saboda ka bar akwai wasu abubuwan da suke ku ne bari ne wato akasin akasin su yana tabbata ta hanyar ta hanyar barin su an fahimta saboda haka ba ta kowane wajibi bane fa'ulima anna al-qasda huwa iqamatu al-amri ala wajhihi saboda haka anan muka gane cewa maqsudi shine a tsayar da bin umarni a tsayar da abin da aka yi umarni da shi ko bin umarni ala wajhihi kamar yadda yake wato cif cif kamar yadda ya dace wa ma'a zalika la yumkinu irtikabu al-manhiya albatta idan kai haka ko ba za ka a ce kuma ka aikata abin da aka hana ba wa amma tarkil manhi amma tarkul manhi amma ka bar abin da aka hana fa innahu la yastalzimu iqamata al-amr wannan baya lazimtar tsayar da umarni na ce bal yastalzimuhu min ba'd wujuhi ta wasu bangaren yana yana da zunta kamar barin zalunci yastalzimul abd in kamar zalunci ka ka abin nan sama al-iffa al-iffa abin nan tarkul fawahish yastalzimul iffa السابع عشر فسكة تعالى تقوم شافقي أن الرب تعالى إذا أمر عبده بأمر ونهاه عن أمر ففعلهما جميعا كان قد حصل محبوب الرب وبغيضه idan bawa ubangijinsa zai umarce shi da umarni zai umarce shi da wani abu sannan ya hana shi aikata wani abu bawa ubangijinsa zai umarce shi yayi kaza ya bar kaza fa fa'alahuma jami'an sai duka yayi abubuwan biyu ya yi abin da aka umarce shi ya kuma yi abin da aka hana shi قد حس كان قد حسن محبوب الرب وبغيضه to kaga anan ya zo da abinda da abinda ubangijin yake so ya zo kuma da abinda ubangijin yake ki ya ce kada abinda yi kaza kada kai kaza sai duka yayi bi yayi da wanda aka sa shi da wanda aka hana shi to kaga yayin da yayi abinda aka sa shi yayi abinda ubangijin sai yake so yayin da yayi kuma abinda aka hana shi yayi abinda ubangijin sa baya so yayin da ya hada su duka biyun ya hada abubuwan da abubuwa biyu ɗaya Allah ya ɗaya ubangijinsa yana so ɗaya kuma baya so faqad yaqumu lahu min mahbubihi ma yadfa'u anhu sharra baghidihi wa yuqawimu to tana yiwa tana yiwa wannan abun guda ɗaya da yayi mai so wanda yake so ya tsaya gaba ɗaya ya magance aikata wancan abin da yayi mara kyau abu ɗaya nan da ya mai kyau da yake so sai ya magance wancan abu da ya yi wanda baya so wala siyama idza kana fi'lu dhalika al-mahbub ahabba ilayhi min tariki dhalika al-baghi musamman ma idan ya zanto aikata abin da ya umarni da shi aikata abin da ya umarni da shi ya fi sansa ya fi girman abunsa sama da barin abin da ya hana ya aikata abin da aka umarce shi da shi a gurinsa ya fi girma akan barin abin da ya hana to kaga sai aikin nan da ya mai kyau sai ya cece shi daga wancan abin da ya mara kyau fa ya habu lahu jinayata ma fa'al min hadha bi ta'ati ma fa'ala min al-akhir sai wancan abin da yayi mai kyau sai ya cece shi daga abin da yayi mara kyau daga aikin da yayi mara kyau da'a sai da yayi mai kyau sai ta cece shi daga laifin da ya yi a nan idan muka lura kamar ƙissar hatsar ibn abibanta lokacin da ya rubuta wa mashirkai labarin annabi sallallahu alaihi wasallam zai kawo musu yaƙi yaƙin yaƙin fato makka da za a fita annabi ya ɓoye labarin amma hatsar ibn abibanta saboda ya samu wani abu na goyon na wato taimako daga wajen mushrikai kar su cutar da ƴan uwansa a maka sai ya rubuta musu takarda yake gaya musu annabi zai kawo musu hari ba wai dan yana kin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba kuma dai yana son mushrikai ba a adan wannan ya taimaka masa in sun tashi mugunta kar su taiba ƴan uwansa sauran sauran musulmi duk suna da kabilu masu karfi a makka da ba za a iya taba dangin su ko da ba su ba musulmi bane a ko da musulmi ne ba su tafi ba saboda karfin kabilarsu to amma shi bako ne bai da karfi a cikin garin makka don haka yan uwansa da ya baro yayo hijira za su iya samun shiga wani matsatsi to sai ya ga bari ya yaba mushrikai wani dan abu da za su sa su tausaya wa yan uwansa shi a ransa yana jin cewa ko sun san da labarin zuwan annabi sai Allah ya ba annabinsa nasara labarinsa da za su samu na cewa zai kawo musu yaƙi ba zai hana shi nasara ba saboda Allah ya masa alkawarin nasara shi wannan shine shine dalilin wato da yake ji a ransa saboda haka ya amfana da wannan wannan ya zama laifi amma saboda tsayuwarsa a yaƙin badar da shi aka yi yaƙin badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kun sani Allah ya tsinkaye ya amma abuta badar waɗanda suka fita yaƙin badar ya ce ku je ku yi abinda ku gada mana gafarta muku sai ya zanto waccan hasana ɗin babba da ya samu ta cece shi akan aikata wannan laifin ne ya yi wani abu babba da Allah yake so sai ya cece shi bai hikima yana cewa idan habibu a ta da zambin wahidin ja'ad mahasinu bi alfi shafiq yayin da masoyinka zai zo da wani laifi guda daya to sai ka dubi kyawawan ayyukansa duka sai su zama masu cutarsa sai su kawo masa ɗauki annabi ya ce la yafruqu mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha kada mu'mini ya ki yar uwarsa mu'mina wato kada miji ya ki matarsa idan akwai abin da baya jin daɗi tattare da ita na wani laifi na wani laifi da take masa to zai ji daɗin kuma wani abu da take masa to wancan mai daɗin ya cece shi ya cece ta mana sai ya rangwanta mata saboda wannan abu da take masa na kyautatawa kuma ta wani bangaren to abin da yake cewa anan fi'lul ma'mur aikata wani abu da aka yi umarni da shi da ake so sai na ceton mutum ko da ya fada cikin abin da aikata abin da ba a so wanda yake nuna cewa janibin aikata umarni ya fi ƙarfi ya fi girma akan janibin barin abin da aka hana an gane hujjarsa sai ya ce wa naziru hadha fi shahidi in muka dubi abin da zake a reality abin da zai zama kamar wannan an yaqtula ar-rajulu aduwwan li malikin huwa harisun ala qatlihi mutum ne zai haɗu da wani babban makiyin sarki wanda yana ta gwagwarmaya yadda zai kashe sarki wani babban makiyin sarki da yake ta ƙoƙari yana ta faɗi tashi yadda zai kashe sarki sai wannan mutum ya kashe wannan makiyin na sarki wa shariba muskaran nahahu an shurbihi sai kuma yazo ya sha giyar da shi sarki ce daina sha fa innahu yatajawazu lahu an hadhihi zalla to sai ga sarki ya kauda kai daga giyar da aka sha saboda an masa wani aiki wani kokari babba a can baya na so a ce bai yi misali da shirbul shirbul muskil ba kamata yi misali da sace dukiyarsa sai ya dauke masa wani abu da dukiyarsa ya sace masa wani abu da dukiyarsa yana da wasu yan dabbobinsa da ya daure sai je ya sace wani dan maraki ya kashe wani babban makiyin sarki da yake ta neman yadda zai kashe sarki sai shi ya yi nasara ya kashe shi amma kuma da aka zo sai aka samu kuma ya sace dan marakin sarki sarki kuma ya gargade shi saboda ya san shi da dauke dauke kar ka sake ka taba kaya sai kuma ya samu gashi can yayi wani gagarumin aiki mai matukar amfani ga sarki amma kuma dai ya sace masa dan baraki kana ga zai biyo ta kansa saboda sace dan baraki in ko har yayi haka to wannan sarki ya isa mutum ai zai ce je ka an baka za a ƙara masa wani wani a bashi a bashi bijimin sa to shi ne ya ce to lokaci za ka bar za ka yi wani abu da aka yi umarni da shi kuma ka bi wani abu da aka hana sai yin wannan umarnin in ya zanto babba ne kuma yana daga cikin abin da shi mai umarnin ya fi so to sai kaga ya cece ka akan ba a kama ka da laifin abin da ka aikata mara kyau ba abin da yasa na ce da bai kai mata yi misali da shan giya ba ya ce da cewa yi saraka malan lil malik sai fa'in domin in shan giya ne haddi ne haddi kuma haƙƙin Allah ne baya saraya saboda maslaha sarki ba zai sarayar da haddi ba saboda shi maslaha sa shi ai ba shi ya saba ba Allah ya saba an gane ko to kamata ya faɗi wani abin da haƙƙin sa ne in dukiyarsa ce tashi ce mutum ya ma mutum sata ba lalle ba ne ya kai shi gaban alƙali a masa hukuncin sata na shi ne na iya caje kana bar maka shi kenan haddin ya sarai da kansa sai idan ya kai shi gaban alƙali da ya ce a bi min haƙƙinsa to a nan kuma alkali zai bi masa haƙƙinsa amma idan wani abu ne wanda yake haƙƙin Allah ne mahab kamar shan giya kamar yayin zina a kawo shi gaban abin to babu kuma wani wani abu da za a yi wanda zai sauke wannan wannan haddin kar ya zo gaban gaban shugaba an gane shi yasa misali da giya nan bai yi ba kamata ya misali da sacin satar dukiyar dukiyar sarki an gane ko فإنه يتجاوز له عن هذه الزلة زي يافي مسا wannan kuskuren da yayi ko wannan laifin da yayi bal an amsaliha kai wasu ma da zai da yayi a baya can yake jin haushin sa akan su duk zai yafe masa fi jambi ma ata bihi min mahbubihi saboda abin da yayi wanda yake so saboda abin da yake so da yayi shine kashe masa babban makiyinsa da yake kokarin yadda zai kashe shi wa amma idza taraka mahbubahu amma da zai bar abin da shi wannan basaraki yake so wa bazidahu kuma ya bar abin da baya so wato ya ce yi kaza bar kaza sai duka ya ƙi ya ƙi wannan kuma ya ƙi wancan da baya son duka fa innahu la yaqumu tarku baghidihi bi maslahati fi'li mahbubihi abadan wannan abin da ya bari wanda baya so ba zai cece shi ba in dai har bai yi wancan abin da yake so ba ce da shi kada ka yi kaza ina son ka yi min kaza ka yi min kaza kuma kada ka yi kaza sai ya zama da dukka bai yi ba bai yi abin da yake so bai kuma yi abin da baya so ba to bari in kasance ya bar abin da baya so ba zai cece shi ba akan rashin yin wancan abu da ya sa shi yi ashe kaga in ya zanto a janibin aikata umarni wani abu da zai yi na aikata umarni zai samu ceto na aikata wani laifi da ya yi amma a janibin barin wani abu da aka hana shi ba zai cece shi ba in bai yi abin da aka umarce shi ba kaga ya nuna abin da aka yi umarni ya fi ƙarfi an fahimci wajen kama idza amara al-malik abdahu bi qatl aduwwihi yahwa فإنه لا يقوم ترك بغيضه بمصلحة فعل مأمومه أبدا yace kama idza amara al-maliku 'abdahu bi qatl aduwwihi kama wani basaraki ya umarci bawansa cewa akwai wani babban makina kaza kaza kaza ina son ka kashe min shi wani hahu an shurbu muskiri ya hana shi kuma ya sha giya anan mu ce wani hahu an sarqati mali ce kada kuma ka saci dukiyata ka taba min dukiya amma ka je ka kashe abin nan fa asahu fi qatl aduwihi ma qudratihi alayhi duk da yana da yadda zai iya kashe masa makiyin sai ya ki kashe masa shi tare da yana da ikon yin haka wa taraka shirbal muskiri kuma bai sha abin mayan ba bai sha abin mayan ba kuma bai kashe makiyin ba fa innal malik la yahabu lahu jurma tarki amrihi fi janbi tarki ma nahahu anhu to babu ta yadda za a yi wannan sarkin ya kyale laifinsa na rashin yin abin da ya umarni da shi saboda bai aikata abin da ya hana shi ba wannan sarkin ba zai kyale hukunta shi ba akan kin zartar da umarninsa da ya yi ba zai hukunta shi ba saboda kawai bai sha giyar ba ka kawo shi yaya mai abin da na sa ka ce to giya dai ban sha ba to yaya maganar wancan makina da nace ka je kai dau wansa a kansa kai in ce duka ban yi ba wannan ba zai cece shi ba dan bai shage ba an fahimta ce kaga mutumin banza to me kai kenan shi kenan baka shage ba sai ka kin abin da na saka wannan rashin shan giyar tashi ba zai cece shi ba ce to shi ka tada dai baka shage ba ba ko ba zai masa wannan ba wa qad fatara Allahu ibadahu ala hada kuma haka Allah ya halicci bayansa akan wannan fitra ce fitra ce ka hana ɗanka yin wasu abubuwa sai ya daina amma baya maka bin umarninka ba za ka ji daɗinsa ba ba ka iyali shi ba ka hana shi yin kaza akwai wasu yara da yake bi bisa wannan da suke ba na kwarai mai cika in sake ganin ka da su sai ya daina bin su ka hana shi zuwa sinima ya ce ya daina zuwa amma kuma duk wani abu da za ka sa shi ba zai ba to dan ya daina waɗancan abubuwan baya bin umarninka kuma za ka ji daɗi ba wannan fitira ce ta ɗan adam فهكذا السادات مع عبيدهم والآباء مع أولادهم والملوك مع خدمهم to hakanan shugabanni suke tare da bayansu hakanan iyaye suke tare da 'ya'yansu hakanan sarakuna suke tare da hadimansu wazzawjati ma azwaji me yasa ce wazzawjat yasa ce azwaji ma azwajati ai kai kamata ko ko me yasa ce na kace na ya ce fa haka za a sadatu sadatu ɗin su ne manyan su ne a sama ma'a abidihim tare da bawansu wal'aba haka nan iyaye tare da auladihim ‘ya'yansu walmuluk da sarakuna ma'a khadabihim sai ce wa zaujat ladies and gentlemen kenan sai da wa zaujat da matan aure tare da mazajensu kamar ta ce da mazaje tare da matansu ko duk zaman namiji shi ne a sama kuma wani na saman yake faɗa a farko sannan na ƙasan tun da ai mu'amalar na saman ne tare da na ƙasan ba mu'amalar na ƙasan tare da na sama ba an gane ليس التارك منهم محبوب الأمر ومكروهه بمنزلة الفاعل منهم محبوب أمره تو zai iya zama mu bashi a zaujat din ma zai yiwu wanda yake tsoron matarsa tana wanda ita ce ogan eh in ta bar in ya bar ya bar abin da ta hana shi kuma ya yi abin da ta sa shi to in duka ya bari bai yi abin da ta sa shi ba bai yi abin da ta hana shi ba ba za ta kare shi ba ta hana shi ya karo aure to ya haƙura amma kuma wasu ɗan abubuwa na jin daɗi da ke take sa shi baya yi wani ba zai sa su saurara masa wani mun aka sabon amma wanda ai baya da yawa nasa in kaɗan ne ko sai ya ce laisa tariku minhum mahbub al'amri wa makruhahu bi manzilatil ليس التارك منهم محبوب الأمر ومكروهه بمنزلة الفائل منهم محبوب أمره وبعض مكروهه بوجهه wanda yake ya bar abinda aka yi umarni da shi da abinda aka hana ba zai zama daidai da wanda ya aikata abinda aka yi umarni da shi ba da aikata wani bangare na abinda aka hana ba za su zama daidai ba ya yi abinda aka umarni shi da shi kuma ya dan aikata wani laifi to wancan da aka yi na umarni da shi sai ya taimaka masa kaga cewa an kawo da kai daga laifinsa amma in ya ki aikata abin da aka hana shi kuma ya ki aikata abin da aka umarni shi duka biyu to wannan ba zai cince shi ba alwajhu thamina ashar fuska ta goma sha takwas anna fa'ilal fa'ila mahbubin rabbi yastahilu an yaf'ala nan baka karanta ko to in baka karanta ko to shikenan na'am الوجه الثاني عشر أن فاعل محبوب الرب يستحيل أن يفعل جميع مكروهه بل يترك من مكروهه بقدر ما أتى به من محبوبه فيستحيل فيستحيل الإتيان بجميع مكروهه وهو يفعل ما أحبه أو بغضه أو بعضه كمان ما أحبه أي جميع ما أحبه أو بعد ما أحبه أو بعضه زي ذنب أو بغضه نعم فغايته أنه اجتمع له الأمران ويحبه الرب تعالى من وجه ويبغضه من وجه أما إذا ترك المأمور به جملة فإنه لم يكن به ما يحبه الرب عليه فإن مجرد ترك المنهي لا يكون طاعة إلا باقترانه بالمأمور كما تقدم فلا يحبه على مجرد الترك وهو سبحانه يكرهه ويبغضه على مخالفة الأمر فصار مبغوضا للرب تعالى من كل وجه إذ ليس فيه ما يحبه الرب عليه من
نعم يوضحه يوضحه التاسع عشرة وهو أن الله سبحانه لم يعلق محبته إلا بأمر وجودي أمر به إيجابا أو استحبابا ولم يعلقها بالترك من حيث هو ولا في موضع واحد فإنه يحب التوابين ويحب المحسنين ويحب الشاكرين ويحب الصابرين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ويحب المتقين ويحب الذاكرين ويحب المتصدقين فهو سبحانه إنما علق محبته بأوامره إذ هي المقصود من الخلق والأمر كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فما خلق الخلق إلا لقيام أوامره وما نهاهم إلا أما يسدهم عن قيام أوامره ويؤوقهم عنها يوضحه يوضحه نعم الشروط أن المنهيات لو لم تسد عن المأمورات وتمنع وقوعها على الوجه الذي أمر الله بها لم يكن للنهي عنها معنى وإنما نهى عنها لمضاد لمضادته لأوامره وتأويكها لها وصدها عنها فالنهي عنها من باب التكميل والتتمة للمعمول وهو بمنزلة تنظيف طرق الماء ليجري في مجاريه غير معوق غير معوق فالأمر بمنزلة الماء الذي أرسل في نهر لحياة البلاد والعباد والنهي بمنزلة تنظيف طرقه ومجراه وتنقيتها مما يؤوق الماء والأمر بمنزلة القوة والحياة والنهي بمنزلة الحمية الحافظة للقوة والداء الخادم لها قالوا فإذا تبين أن فعل المأمور أفضل والصبر عليه أفضل أنواع الصبر وبه يسهل عليه الصبر عن المهجور والصبر على المقدور فإن الصبر الأعلى يتضمن الصبر الأدنى دون العكس وقد ظهر لك من هذا أن الأنواع الثلاثة متلازمة وكل نوع منها يغني عن النوعين الآخرين فإن كان من الناس قوة صبره على المقدور فإذا جاء الأمر والنهي فقوة صبره هناك ضعيفة ومنهم من هو بالعكس من ذلك ومنهم من قوة صبره في جانب الأمر أقوى ومنهم من هو بالعكس والله أعلم
malam ya ce alwajhu thamin ashar fuska ta sha takwas anna fa'ila mahbubin rabbi wanda zai aikata abinda ubangiji yake so yastahilu an yaf'ala jami'a makruhi ba zai yiwu ba a hankalci ba zai yiwu ba kwata-kwata a ce yana aikata dukkan wani abin da kuma Allah ba su bal yatruku min makruhihi bi qadri ma ata bihi min mahbubihi gwargwadon abin da yayi wanda yake so zai bar gwargwadon wannan wanda baya so fa yastahilu al-ityan bi jami'i makruhihi ba zai yiwu ba ya zo da dukkanin abubuwa aikata ya aikata dukkan abubuwan da Allah baya so wa huwa yaf'alu ma ahabbahu aw ba'dahu yana aikata abinda Allah yake so ko sashin abinda Allah yake so ba zai yi ba yana aikata abin da Allah yake so ko sashen abin da Allah yake so kuma ya zai na aikata dukkan wani abin da Allah ba su ba zai yi ba fa gayatuhu annahu sama lahu amrani gayar abin da zai faru da shi karshen abin da zai iya faruwa da shi shine abubuwa biyu su haɗu shine wani abu da Allah yake so yayi wani abu da Allah ba su amma yayi duka wani abu da Allah baya so tare da cewa yana yin abin da Allah yake so ko yana yin bangaren abin da Allah yake so ba zai yi ba amma zai yiwu ya yi wani abin da Allah yake so kuma ya yi wani abin da Allah ba so ya haɗa duk abin nan khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a ya haɗa kyakkyawa da mummuna fa yuhibbuhu ar-rabb ta'ala min wajhin ta wani bangare Allah ya so shi wa yubghiduhu min wajhin ta wani bangare kuma Allah ya kishi ya kishi ta bangaren abubuwan sa masu kyau da yake yi ya kuma kishi ta bangaren abubuwan sa marasa kyau da yake yi abinda yake cewa duk wanda zai yi mahbubur rab zai yi abinda Allah yake so shi sune fi'lul ma'murat abubuwan da Allah yake umarni da su zai zanto yana aikata su ko yana aikata wani sashin su to ba zai yi ba kuma a same shi yana aikata duk wani abin da Allah ba su saboda ai wasu abubuwan da Allah baya so kishiyoyin waɗannan abubuwan da yake so ne ba za su haɗu ba in yana wannan to baya wancan kenan an gane kamar da muka yi ta misali a baya ya zama da yana adalci kaga kenan baya zalunci in ya zama mai kama kai ne kaga kenan ba mai alfasha bane ya zama mai gaskiya ne kaga kenan ba makareci bane in ya zama mai amana ne kaga kenan ba ba mai ba mace amana bane ba ha'iri bane kaga ba zai yiwu ba a ce yana aikata waɗannan kyawun aiko kuma ne yana aikata munana dole akwai waɗanda suna kishiyantar abubuwan da yake aikata ne ba zai yi aikata su dubu biyu tare sai dai ya zama mai aikata wannan ko mai aikata wannan yace sai dai gayar abinda za a iya samu shine ya hada abu biyu a samu shi a same shi wato mai gaskiya ne ta wani bangare yana sallah yana azumi yana abin nan amma kuma ta wani bangaren kuma yana baki ba kyauta ta iyalinsa misali ko yana cutar da ita ko yana abin nan kaga ga wani abu mai kyau yana yi za ka samu a waje yana da kyakkyawar mu'amala da mutane yana kula da haƙoƙinsu amma kuma a gidansa ba kula da haƙoƙin iyalinsa kaga ya hada kyakkyawa da mummuna amma ba zai yi zama yana kyakkyawa ba kuma duk abubuwan da suke muna na yana su ba zai yi ba to sai Allah ya so shi ta bangaren abin da yake mai kyau ya ki shi kuma ta bangaren abin da yake baya kyau wannan shine abin da wasu kungiyoyi a tarihin musulunci suka kasa ganewa har suka fada cikin bata kamar khawarij da mu'tazila kamar khawarij da mu'tazila sai mutum ko dai ya zama mu'mini mu'mini ko kawai ba mumini ba ne ba zai zama mumini fasiki ba so a gurinsu ba zai zama mumini kuma yana aikata fasikanci ba zai zama ba zai yiwu ba saboda ko dai zama yana da imani mumini ne in ko ba yana da wani abu na laifi to sai kawai ba mu'min ba mu'minin bane kawai khawarij ce kafiri ne kai tsaye khawarij ce ai kawai in aka same shi ya aikata saban Allah kawai ya kafarta ba zai yi ba yana mumini amma kuma mai saban Allah su a gurin su ba zai yi ba kawai in zama mumini ko ya zama kafiri ko kuma ya zama gashi nan bi manzilatin bainal manzilatai da wurin mu'tazila ba za su ce masa mumini ba su ce masa kafiri ba fasiki ne amma ba za su kira shi mumini ba su ce muminin fasikun ba saboda mai saboda imani a gurin su wani gudun kulallen abu ne guda daya ko a same shi duka ko a rasa shi duka ba su yadda cewa ta wani bangare mutum zai iya zama mutum abin soyuwa a gurin Allah ba ta wani bangaren kuma ya zama abin da Allah baya so shi yasa ahlus sunna suka yadda cewa akwai mumini da imaninsa yana nan a zuciyarsa asulul asulul iman yana nan a zuciyarsa amma za a iya same shi kuma fasiki ne to wannan a gurin mu'ahlus sunna tahta mashi'at mashi'atillah yana karkashin mashi'ar Allah in Allah ya ga dama ya gafarta masa Allah ya ga dama ya azabta shi yadda ya ga dama zai yi shi sannan in ya kai shi wuta ba zai dawoma ba za a yi wanke masa wannan zunuban ne da ya a fitar da shi da kashi a kai shi aljanna wannan ita ce aqidar ahlus sunna a yayin da khawarij da mu'tazila suka kasa gane wannan saboda su a gurin su ko da ya zama mu'mini duka ko ya zama kafiri babu wani babu wani abu tsakiya واما اذا ترك المامور به جمله فانه لم يقم به ما يحبه الرب عليه amma idan ya bar abin da Allah ya umarni da shi gaba daya da zama da duk wani abin da Allah ya umarni shi baya yi to babu sai da za a kuma a gan shi yana a samu wani abu tare da shi wanda Allah yake so fa inna mujarrada tarki almanhi la yakunu ta'atan domin kawai dan ya bar abin da aka hana ba zai zama da'a ba illa bi iktiranihi bil ma'mur sai ya hadu da abin da aka umarni da shi kama ta kaddama kamar yadda ya gabata kamar da ya gabata a wajehi na sha biyar da wajehi na tara kamar da muka ce fala yuhibbuhu ala mujarrad at-tarki dan kawai ya bar wani abu da aka hana ba zai sa Allah ya so shi ba wa huwa subhanahu yakrahuhu wa yabghuduhu ala mukhalafati al-amri alhalin Allah yana kin shi baya san shi saboda ya saba wa umarni saboda ya saba wa umarni yi kaza yi kaza yi kaza duk baya yi to dan ya bar wasu abubuwa da laifi baya yin su wanda ba zai sa Allah ya so shi ba fasara mabghudan lirrabb min kulli wajhin ta kowace fuska sai ya zanto Allah ba ya san shi idh laysa fihi ma yuhibbuhu ar-rabb azza wa ma yuhibbu ar-rabb alayhi dan ba ya da wata sifa ko wani aiki da yayi da zai sa Allah ya so shi fata'ammalu yace to ka duba wannan fuskar sosai za ka gane karfin aikata umarni karfin aikata umarni yuwaddihuhu at-tasi' ashar na 19 zai karfato maka da wannan wajahin da 18 وهو أن الله سبحانه وتعالى لم يعلق محبته إلا بأمر وجودي أمر, أمر به إيجابا أو استحبابا با إن الله سبحانه وتعالى القرآن ko a cikin hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ya danganta soyayyarsa dan an sai da aikata wani abu da yake samamme sai da yin wani abu da Allah ya ce ayi yana da ya danganta soyayyarsa ko dai umarni na wajabci ko umarni na mustahabbanci ko dai abin nan da ya umarni shi wajibi ne ko mustahabbi ne anan ne Allah ya danganta soyayyarsa walam yu'alliqha bit tarki babu inda Allah ya danganta soyayyarsa da barin wani abu ce Allah yana son wanda suka bar kaza sai dai wanda suka yi kaza amma dan barin shi karan kansa ba dan abin da ya lizimta ba to Allah bai yi wannan ba wala min haythu huwa ولا في موضع واحد كودا غوري دايا فانه يحب التوابين الله ce yana son masu tuba ويحب المحسنين ce yana son masu ihsani والله يحب المحسنين Allah yana son masu ihsani ويحب الشاكرين yana son masu gode masa ويحب الصابرين yana son masu hakuri ويحب المتطهرين yana son masu tsarki ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص hakanan Allah yana son waɗanda suke yaki a tafarkinsa sahu-sahu kamar wani gini wanda yake haɗe da juna Allah ya ce yana son su wa yuhibbul muttaqina Allah ya ce yana son masu takawa wa yuhibbul zakirina yana son masu zikiri kamar yadda ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya tambayi sahabbai ahabul amaru ila Allah ce ahabbul amal inda yace ahabbul amal ila Allah salah yin sallah shine yafi komai soyuwa a gurin Allah hadisin ahabbul a'malu ila Allah as-salatu fi waqtiha yin sallah a lokacin ta hadisi ibnu mas'ud da kuma inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikukum wa arfa'iha في درجاتكم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتدربوا أعناقهم ويدربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله لم يجي بنا سندكم في ما في في تن أيكمكم ما في في تن أيكمكم ما في الخير أيكمكم كما يندي في تسألكي أوجم سألكمكم شيني الله وندي في دوككا يفي دوككا قدرجكم ya fi alkhairi sama da ku haɗu da maƙiyanku su sare ku ku sare su same suka ce bala ya rasulallah wani aiki ne wannan mai irin wannan matsayi annabi ya ce zikirullah ambatan Allah kaga duk waɗannan ayyuka ne aka danganta su aka danganta soyayyar Allah da su amma duk inda kaga an yi maganar barna ko barin barna sai dai a ce Allah baya son kaza a kake daga hannu eh inda Allah subhanahu wataala dole kalmar mahabba ta zo an kore ta ce Allah baya son kaza to zaka samu abinda duk abinda yake barna ne aka sai dai Allah ce baya son shi wallahu la yuhibbul fasad wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين لكن لا يحب لا يحب لا يحب لا يحب الله الجهل من القول بسوء من القول إلا من ظلم duk za ka samu kore mahabbar ake yi anan in aka kawo wani mummuna aiki sai dai a kore mahabbar amma inda aka tabbatar da mahabba soyayya ta ubangiji to za ga an faɗa aiki ne mai kyau fa huwa subhanahu wa yuhibbu almutasaddiqina yana san masu sadaka فهو سبحانه إنما علق محبته بأوامره ألا يدنغن تسوية سنة أمر ننسى إذ هي المقصود من الخلق والأمر دومين أمر ننسى لنن أبو ودي أمر نسوني مقصود هلتا دنسو ألا يهلتا كما يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من هلت الجنود متاني وسيدن سبوتاما فما خلق الخلق إلا لقيام أوامره ألا بهلت هلتو وسيدن سيوان أمر ننسى وما نهاهم إلا عما يسدهم عن قيام أوامره ويعوقهم عنها bai hana su abin da ya hana su ba sai dan wannan abin zai hana su tsayawa da umarninsa ya kawo musu cikas kamar yadda ya faɗa a wajahi na farko muka koma wajahi na farko za mu ga ya yi wannan magana yuwaddihuhu abin da zai ƙara fito da magana sosai annal al-20 na 20 أن المنهيات لو لم تسد عن المأمورات أبن الله يهنا دا بي كنج متانيبا دقفاء أن المنهيات أبوا أن الله يهنا لم لو, لو لم تسد عن المأمورات دا بس هنا دا بس زنتو ما سحنا أبن الله يأمرنيبا وتمنع وتمنع وقوعها على الوجه الذي أمر الله بها su hana aukuwar abin da aka yi umarni kamar yadda Allah ya umarni da su lam yakul linnahi anha ma'ana to ba wata ma'anar a ce an hana abu Allah ya hana shan giya saboda bai saboda za ta jawo a bar sallah inna ma yuridu shaytan an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa as-salah saboda haka dan abin da giya take haifarwa na hana mutum ya yi sallah yadda ya kamata ya ambaci Allah ya yi abin da ya dace aka hana to da a ce ba wata matsalar da za ta kawo bawa a cikin harkar ibadarsa ba dalilin da ba wata ma'anar da zai sa a hana ta wa inna ma naha an hali mudaddati hali awamirihi saboda an hana waɗannan abubuwa ne saboda sun kishiyanci umarninsa wa ta'wiqiha laha wa saddaha anha kuma suna hana faruwar wannan abin suna kawo musu cikas suna kuma toshe mutane daga aikata su fannayu anha min babit takmili kaga hani anan hanin waɗannan abubuwa da aka hana yana daga cikin babin kammalawa wa tatimmati da cikawa dan ya zanto bawa ya zo da aikin sa cikakke to kada yi kaza kada yi kaza la taqrabu salata wa antum sukara saboda kuna da maye kuna cikin maye ba za ku yi sallah yadda take ba fa huwa bi manzilati tanzif turuqil ma'i wato daidai yake da a ce hanyar da ruwa yake fitowa ta ciki a tsabtace ta a gyara ta ta zama tsabtsab liyajriya fiha liyajriya fi majarihi ghayra mu'awwaqin da ya zama ruwa yana gudu ba tare da wani abu yana samun masa cikas ba saboda haka a gyara hanya in kwatami ne a gyara masa hanya yadda zai dinga gudu kada wani abu ya yi masa cikas fal'amuru bi manzilati al-ma'i alladhi ursila fi nahrin li hayati al-bilad wal ibad to shi umarni a matsayin ruwa ne matsayin sa matsayin ruwa ne da aka aika shi zuwa ga wata korama wadda da koraman nan mutanen gari da garin gaba ɗaya za su rayu za a samu abin da za a sha mutane su sha dabbobi su sha abin da za a yi za a yi shuke-shuke da sauransu to shi umarni haka yake wannan shine matsayinsa wannan hayu shi kuma hani kada ai kaza kada ai kaza bi manzilati tanzifi turuqihi wa majrahu matsayinsa matsayin wato tsaftace ko gyara hanyoyin magudanar shi wannan korama ne wa tanqiyatiha da tsaftace ta mimma yu'awwiqu al-ma'a abinda zai hana ruwan tafiya wal amru bi manzilati al-quwwati wal hayati shi umarni matsayin shi matsayin uwa ƙarfi da rayuwa tare da mutum yana buƙatar abubuwa guda biyu yana buƙatar ya zanto mai rai ne don ya zanto mai amfani sannan abu na biyu ya zanto yana da kuma ƙarfi tare da shi yana da karsashi zai iya yin abubuwan da aka sashi waɗannan abubuwa biyu to daidai suke da umarnin da ake bayarwa wannan bi manzilatil himyatil hafizatil quwwati ita shi kuma hani matsayinsa matsayin a kare jikin ne ta hanyar hada amfani da wasu abubuwa masu cutarwa a ce kai yayi kaza kai ya ci kaza kai yayi kaza kai kaza dan karfin jikinsa ya ci gaba da zama tare da shi da lafiyarsa da rayuwarsa lil quwwati wad dawa'il khadim laha shi hadin nan kamar wato kamar magani ne da yake taimakawa wato ita wannan karfin na jiki da kuma rayuwa qalu fa idza tabayyana anna fi'l al-ma'muri afdalu to idan aka gane cewa aikata umarni shi yafi فالصبر عليه افضل انواع الصبر تو حقوري akan aikata abinda ya akai ubanni shi yafi falala wa bihi yasuru alaihi sabru ala almahduri idan har zai samu haƙuri akan aikata umarni to wannan zai sauƙaƙa masa samun haƙurin barin abinda aka hana shi wasabr ala almaqdur zai samu masa zai sauƙaƙa masa samun haƙurin haƙuri akan kaddara mara dadi za ta same shi fa inna sabra al'ala yatadammaru sabra al'adna dun al'aks domin idan aka ce haƙuri akan aikata umarni shine sama to duk abin da ka samu na sama to abu ne mai sauki ka samu na ƙasa da shi amma dan ka samu na ƙasa ba lalle ka samu na sama ba an gane yace wa qad zahara laka min hadha to da wannan tattaunawar zaka gane annal anwa' ath-thalatha mutalazima duka waɗannan nau'uka uku na haƙuri da ya ambata suna damfare da juna ne suna tafiya tare ne haƙuri akan aikata umarni haƙuri akan barin hani haƙuri a kan ƙaddara waɗannan uku tare suke tare suke tafiya kowanne yana jawo ɗan'uwansa ba sa rabuwa wa in kana minan nasi man quwwatu sabrihi ala al-maqdu'i ha yace wa kullu naw'in minha yughni 'an al-naw'ain al-akharin in ka samu ɗaya ka samu sauran in ka samu haƙuri akan aikata umarni to wannan zai haifar maka haƙuri akan barin abin da aka hana ka haƙuri akan ƙaddara kowanne ka samu daga ciki zai haifar maka da ɗan'uwansa don tare suke kowanne na riƙe da hannun ɗan'uwansa in ka ja wannan to ka ja su duka an gane ya ce wa in kana minan nasi man kuwatu sabrihi alal maqduri duk da cewa a cikin mutane akan samu wanda yake da ƙarfin haƙuri ya jure wa ƙaddara yana da wannan ƙarfin in abu ne na ƙaddara mara daɗi ya same shi zaka yana da haƙuri da juriya فإذا جاء الأمر والنهي فقوة صبره هناك ضعيفة أما أتبنغر أمرني لهذه كما سيكسام هقول سباعي لكلفي abinda za a ce yi kaza bar kaza sai ka ga anan bai cika kiyayewa ba amma in kaddara ta same shi ka same shi mai hakuri akwai wannan wa minhum man huwa bil aks wani kuma akasi zaka same shi kuwar karfin umar karfin sa ta bangaren umarni ne sauran kuma yana da rauni wani kuma karfin sa ta bangaren ya bar abubuwan da aka hana shi amma sauran kuma yana da rauni ومنهم من قوة صبره في جانب الأمر أقوى cikin su akwai wanda karfin umarnin karfin sa yana janibin aikata umarni wa minhum man huwa bil aks wani kuma janibin wato aikata barin hani nan ya fi ƙarfi saboda haka kowanne ne za ka same shi yana da nashi gwargwadon sifar saƙurin da ya siffanta da shi amma duka waɗannan haƙura-haƙura guda uku haƙuri akan al-ma'muri da haƙuri akan tark al-mahdur wal sabr ala al-maqdur akan su duka addini yake akan su rayuwar musulmi ta gini ba zai yi a samu musulmi ba face an same shi da waɗannan sifofi guda uku kowanne gwargwadon abin da Allah ya hore masa Allah ya samu dace za mu tsaya a nan abin da muka yi na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh